اللهم لك الحمد حمد الحامدين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله لا اله سواه وتر رؤوف بالبريه ذو امتنان اوحده باخلاصي وجهدي وشكر بالضمير وباللسان واساله رضا عني فاني ظلمت النفس في طلب الاماني وافنيت الحياه ولم اصنها وزغت إلى البطالة والتواني إليه أتوب من ذنبي وجهلي وإسرافي وخلئي للإنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين بشر الله من أطاعه بالمغفرة وبمحبة رب العالمين فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نبينا المصطفى من ذا ينازئه نبينا المصطفى من ذا تحداه صلوا عليه عباد الله كلكم إن الصلاة عليه تنجي من النقم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى جعل النجاح والفلاح والهداية في اتباع سنة خير المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال جل شأنه وإن تطيئه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أخذوا بهذه الوصية الشريفة وتحملوا الأمانة كما طلب منهم وساروا على ذلك وشعارهم في الاتباع لو أمرتنا أن نمشي على البحر لمشينا أو أن نخوض فيها لخضنا كل مسلم عاقل يعلم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين هم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن قلوبهم أنقى وأتقى قلوبا بعد قلب النبي وقلوب سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أبر هذه الأمة قلوباً واعمقها علما واقلها تكلفا واكثرهم خشيه لله تعالى وافضل منا عند الله جل وعلا الصحابه الكرام رضوان الله عليهم تعجز الكلمات عن وصف اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والتمسك بسنته عليه افضل الصلاه واتم التسليم الصحابة الكرام رجال آمنوا بالكتاب كله ومن المسلمين اليوم من آمن ببعضه وترك بعضه لذلك فتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في الصدق والطاعة والإنقياد ويكفيك شاهدا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش أسامة أشاروا عليه أن يرد هذا الجيش فقال أبو بكر رضي الله عنه أفوطئه حيا وعاصيه ميتا كلمات تكتب بماء الذهب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai makagin kowa da komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai ya Allah muna gode maka godiyar da bata da iyaka muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta abauta maka kai kaɗai kake baka da abokin tarayya a cikin sunayenka da siffofinka da ayyukanka muna kuma shaidawa farin jakada babba ɗan abdullahi bawanka ne manzonka ne amintaccen annabin nan wanda ka aiko shi ya zama warhama ga duniya wanda ka yi bushara ka yi albishir cewan duk wanda ya bi shi masa ɗa'a za ka gafarta mishi kuma za ka so shi inda ka faɗa cikin littafinka mai girma ka ce ƙul ka ce da su ya muhammad alaihi salatu wassalam in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah so na gaskiya so da gaske fattabi'uni ta kubini inda har kuna son Allah to ku min da'a sakamakon wannan Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku Allah shine mai gafara kuma shine mai jin kai ya la kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka bishin kiyama baya ka ‘yan uwa masu girma lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rabauta ya sanya tsira da cin nasara da shiriya kaɗai suna samuwa ne ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar masa ɗa'a shi sa Allah ma da kanshi ya yi shela cikin alkur'ani mai girma ya ce idan kun bi shi to kun shiryu Allah sai ya shiru bai sake faɗan komai ba sai zamo ainihin akasin wannan maganan idan kun saba mishi kun taɓe kun halaka ya ce wa ma'alar rasuli ba abin da ke kan wannan manzo mai girma illal balagul mubin face isar da saƙo saƙo mabayyani shi yasa sahabban annabi Allah ya ƙara musu yarda suka yi riko da wannan wasiya ta hanyar bin manzon Allah ta hanyar masa ɗa'a ta hanyar riko da karantarwar shi ta hanyar riko da sunnan shi suka ɗauki wannan a matsayin amana kamar yadda Allah ya buƙace su suka isar da saƙo ya zamo shi'ar ɗinsu kamar moto ɗinsu ma a rayuwa suna gaya wa annabi a lokuta daban-daban suna ce da shi lau amartana annamshi alal bahari ya manzan Allah da za ka umarce mu ka ba mu doka ka ce mu yi tafiya a kan teku lamashaina da mun hau kan teku mun fara tafiya ko da za mu nutse ko da za mu halaka amma sai mun hau kan wannan tekun sai mun yi tafiya a kan shi au an na khudha fiha ko ka ce mu kutsa mu shiga cikin tekun mu lume la khuduna da mun kutsa za mu shiga wannan tekun ko da za mu halaka saboda tsabar da tsananin biyayyan sahabbai ga annabi alaihi salatu wassalam idan ya ce a yi abu kaza ba sa tambayan dan me kawai aikatawa suke su jira sakamako a wurin allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili ne ya sa duk musulmi mai hankali mai lafiyayyen kwakwalwa ya san cewa lalle sahabban annabi alaihi salatu wassalam su ne mafiya daraja da falala cikin wannan halittun gaba ɗaya bayan manzanni da annabawa babu wani ɗan adam da ya tafiya a ban ƙasa wanda yake da daraja irin tasu ba ai wata al'umma ba ba ai wasu jama'a ba masu daraja da falala masu zuciya wankakka zuciya tsarkakakkiya zuciyar da ta cika da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta cika da girmama annabi da son annabi alaihi salatu wassalam su suka fi kowa ɗa'a suka fi kowa zurfin ilimi suka fi kowa fahimtar addini suka fi kowa tsoron Allah da wannan dalilin suka zama afdalu minna inda Allah azza wa jalla sun fi mu daraja sun fi mu falala hatta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aƙida ce wajibi ne ka yadda a matsayinka na musulmi kowane sahabi ya fi ni ya fi ka ya fi iyayenka ya fi malaminka ya fi shehunka ya fi waliyinka ya fi kowa inda wani sahabi ne ya samu ta darajar da babu wani aiki da za ka yi a duniya ka kamo shi da sunan ibada allah ya ƙara musu yadda saboda haka nema sahabban annabi malamai suka ce har suna sun gajiya sun kasa ba za su iya ba bayani game da falalan sahabban annabi babu wani alkalami da zai iya rubutu ya faɗi matsayinsu da darajansu da ibadansu da imaninsu sai dai kaɗai har suna su faɗi abin da za su iya alƙaluma su rubuta abin da za su iya rubutawa ba don za a yi bayani filla-filla daki-daki na matsayin nasu ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance waɗansu mutane ne amanu bi kitabillahi kullihi sun yi imani da littafin Allah ne gaba ɗaya littafin amma a yau za ka samu musulmi ya imani da wani ɓangare ya bar wani ɓangare bai imani da shi ba in ma ko da gaske ko a bisa ganganci babu addini a cikin rayuwan shi ya ɗauki addini kawai a masallaci ne ake addini amma a cikin mu'amalar shi na yau da kullum a zamantakewanmu a cikin unguwanninmu a cikin gidajenmu a bukukuwanmu na aure a siyasarmu a shugabancinmu a kasuwancinmu a aikin gwamnatinmu kar a kawo magana addini a bar kowa abin da ya ga dama da wannan ne sahabbai suka tsere mana kuma Allah ya musu fatahi ya buɗa musu ƙarshen duniya ta gabar da ƙarshen duniya ta yamma ya tabbata a wajen dukkanin malaman tarihi daga lokacin da annabi ya wafati ya koma ga Allah kafin shekara talatin da rasuwan annabi alaihi salatu wassalam addinin musulunci ya kai ƙarshen duniya ta gabar ya kai ƙarshen duniya kuma ta yamma ainihin ƙarshen gaban teku kenan a cikin shekaru talatin sahabbai 'yan ƙalilan suka yada addini tun daga madina har zuwa cikin gwanzu a cikin kasan china har zuwa andalus a spain har zuwa bodan france suka tsallako har zuwa cikin nan afirka har zuwa daular borno a nan yankinmu sai da addini ya kai kafin annabi shekara talatin da barin duniya sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai sun yi abin da za su yi allah ya yarda da su ya aminta da su sun buga misalai masu tarin yawa wajen ɗa'a wajen gaskiya wajen jawuwa dangane da umarnin Allah misali daga cikin misalan da ake bugawa sai jina abubakar a siddiƙu a lokacin da annabi ya wafati ya zamo shine khalifan musulmai an naɗa shi ya zama shugaba a lokacin da annabi kafin ya bar duniya da 'yan kwanaki ko 'yan satuttuka ko 'yan watanni ya turo ta rundunan yaƙi ƙarƙashin jagorancin usamatu ɗan zaid bayan annabi ya bar duniya abubakar ya zama khalifa aka ba shi shawara aka ce ya khalifa wannan rundunan ta usama wurin da suka tinkara yana da hatsari wuri ne da ake da karfin soja kai umarni su dawo a sake sabon shiri su koma sai jina abubakar siddiqu ya ce na rantse da allah ya ce wallahi ina rantsuwa da allah la a hullu uqudatin aqadaha rasulullah ba zan warware wata kulli wani kullin da annabi ya kulla a ce ni na warware ya ce wallahi ba zan yi ba ya ce ko da za a samu tsuntsaye suna saukowa daga sama suna mana ɗauki ɗaiɗai yadda shaho ke ɗaukan ɗan kaza ya ce wallahi ba zan dawo da su ba ko da za a samu ainihin zakoka in ji mutanen sakkwato jam'i na zaki a ce zakuna sun kewaye madina gaba ɗaya za su shigo su halakar da mu idan har ban dawo da rundunar usama ba ya ce wallahi ba zan dawo da su ba saboda annabi ne tura su ni asuwa in ce su dawo ya ce shin kuna so ne ne wa annabi da a lokacin da yake da rai na saba mishi bayan ya yi wa fati ya ce abadan wallahi ba zan yi ba wannan fa shine abubakar as-siddiqu as-siddiqul akbar babban sahabi mai daraja ta daya kajiyan da yake matukar da'a da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin misalai da malamai suke bugawa ya tabbata cikin hadisi wanda imamu abu dawud ya ruwaito abdullahi dan mas'ud daga cikin sahabbai wata rana ya shigo masallacin juma'a annabi ya zo ya zauna kan mimbari ya kalli ainihin waɗansu mutane suna tsaye waɗansu suna tahowa sai ya faɗi kalma ɗaya ta ce ijilisu ku zauna waɗanda kuke tsayen nan wannan kalman ku zauna sai a kunna abdullahi dan mas'udu a lokacin da annabi ya ce ijilisu shi dan mas'udu ya shigo masallaci kafan shi ɗaya na ciki ɗaya kuma tana waje ya sa kafan dama a masallaci kafa ɗaya tana waje haka ya zauna akan dokin kofar masallacin bai ƙara ɗaga kafa ɗaya ya sata a cikin masallaci ba saboda tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga tunda annabi ya ce ku zauna idan ya ƙara ɗaga kafa ɗaya kamar ya saba wa annabi ne alaihi salatu wassalam annabi da ya hango shi ya ce ta'ala ibn mas'ud ya kai dan mas'ud tashi taho ci gaba da tafiya har ka samu inda zaka zauna ka cika mai biyayya ka cika mai da'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai matuka wajen yi wa annabi da'a sun kai matuka wajen biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ya ba da labari kamar da imam muslim ya roto a cikin sahihu muslim ya ce wata rana wani daga cikin sahabbai ya sa zobe na zinari wanda kuma zobe na azhab da mu'amala da azhab ga ɗa namiji haramun ne ka saka zobe ko ka saka hula ko agogo ko takalmi na zinare ga ɗa namiji haramun ne ittifakan a wurin malamai annabi ya haramta sai annabi ga wani sahabi da zobe na zinare sai ya ce da shi annabi ya rike hannun wannan sahabin ya zare wannan zoben ya yi wurgi da shi sai annabi ya ce shin yanzu ɗayanku zai ganganci ya sanya garwashin wuta a hannun shi annabi sai ya tafi sai sahabbai suka ce da shi wannan sahabin suka ce ka ɗauki zobenka ka je ka sayar abinda annabi ya hana a saka amma bai hana mu'amala na cinikayya na a sai da shi ba ka amfana da kuɗin wannan babu laifi buɗan bakin wannan sahabin sai ya ce na rantse da Allah ba zan ɗauki wannan zoben ba bayan annabi ya yi wurgi da shi ba na son zoben nan kuma ba na bukatar shi zala ɗan rage magana masu magana ku yaƙuri ana hudu ba haramun na ai magana to sai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai sahabi yake cewa ba zai ɗauki abin da annabi ya wurgi da shi ba ya yi wurgi da shi har abada ba zai ɗauka ba wannan na cikin sahihu muslim kamar yadda ainihin ya tabbata daga abdullah bin abbas imamun nawawi karkashin wannan hadisin cikin sharhin muslim sai yake cewa karkashin wannan hadisin akwai mubalaga da kaiwa makura wajen ɗa'an da sahabbai suke wa annabi ka duba fa ya halatta a shar'ance ya ɗauki wannan zoben ya sayar amma ya ce tun da annabi ya wurgi da shi abadan ya ce baya son wannan zoben kuma ya haƙura ke sa Allah cikin alƙur'ani mai girma ya ce waye shela a cikin suratul ma'ida ya ce wa tsi'ullaha ku bi Allah kuma sada'a sau da kafa wa tsi'ur rasula ku bi manzo kuma sada'a sau da kafa ya ce wa hazaru ku shiga tetayinku ahir ɗinku ku guji saba manzan Allah alaihi salatu wassalam Allah sai ya shiru bai ce komai ba wato in kun saba mishi ga fili ga mai doki bai ma faɗi mai zai faru ba yace kai wa hazaru yace fa in tawallaitum idan kun juya da baya kun waske kun kiwa annabi da'a nan ma Allah sai ya shiru bai faɗi komai ba cewa ga fili ga mai doki ku saba mishi din ku ga abin da zai faru yace fa'alamu annama ala rasulina albalagul mubin kadai ku sani abinda ke kan manzon mu fa shine isar da sako sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi wanda imamu abu da ya roito daga jabir ba jabir dan abdullahi ba jabir bin sulaim Allah kara masa yadda wata rana shi wannan jabir din yace ya rasulullahi ausini kamin wasiya ya ma'aikin Allah yace ya manzo Allah kamin wasiya in ji wannan babban sahabi jabir ibn sulaim annabi ce da shi la ta subbanna ahadan karka zagi kowa shine wasiyar da zan maka la ta subbanna ahadan karka zagi kowa to da annabi ya faɗi wannan magana la ta subbanna ahadan kaga ahadan na kira ne wanda as-sa'di a cikin alqawaid yake cewa wan nakiratu fi siyaqin nahyi tutil umuma aw siyaqin nafi karkashin wannan da yace karka zagi kowa wannan sahabin aka ce tun daga ranan bai taba zagin wani ɗa ba ko bawa ko raƙumi ko akuya ta laifi ba ya zaginta ya ce ko akuya ba taba ji ya zage ta ba saboda me annabi ya ce la ta subbanna ahadan karka zagi kowa bai ƙara zagin ko da akuya ba balle dan adam kun ga tsananin ɗa'a da imtisali irin na sahabbai dangane da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu nawawi ma yake cewa idan ka kalli wannan abun zaka ga cewar kawai biyayya suke ba sa ma neman wani tawili a samu wata kofa da za a gyara maganan kawai sun ji sun sallama ɗari bisa ɗari sun yi aiki da wannan magana ya tabbata cikin hadisin da imamu tabarani ya ruwaito allah mishi rahama wanda imamul haisami ya kawo shi a cikin majama'u zawa'id wa manba'ul fawaid a cikin kitabul manaqib hadisi ne mursal wata rana wani daga cikin sahabbai yana daga cikin yaran sahabbai masu kananan shekaru irin yan ƙasa da shekara ashirin ɗin nan ya zo she musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin al'ajabi cikin wannan kissa da ya zo musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ana nan ana nan wata ran sai ya zo ya ce da annabi alaihi salatu wasalam ya ce murni bi ma ahababta kamin umarni da duk abin da kake so na aikata murni bi ma ahababta kamin umarni bi ma ahababta da duk abin da kake so mata shigar da komai duk abin da kake so na aikata imin umarni da shi annabi sai ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan magana a bakin shi annabi ya yi mamaki ya ta'ajibi ya ce da annabi fala asilaka amran ba zan saba umarninka ba ba zan saba maka ba cikin duk abin da zaka bani umarni da shi sai annabi ce da shi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ya ce izhab faqatul abaka ka je ka kashe mahaifinka sallallahu alaihi wasallam ya ce izhab faqatul abaka je ka kashe mahaifinka ana gaya masa kan fa kharaja kawai sai kama hanya fita zai je zartar da abin da annabi ya gaya mishi ka san da gaske yake ba da wasa ba annabi ya ce a kashe shi kila wahayi aka yi faqatulu abuka shikenan zai kashe shi saboda mai suna daukan annabi fiye da kowa da komai ko da ransa annabi ce kashi kanka wallahi zai kashi haka sahabbai suke Allah ya kara musu yadda a lokacin da ya fita fa kharaja muwalliyan ya juya da baya fita yana sauri liyaf'ala dan ya je ya aikata abin da aka gaya mishi fa da'ahu sai annabi ya kira shi yace dawo fa qala lahu aqbil annabi yace zo fa inni lam ub'asu bi qati'ati rahimin ba aiko ni ba na zanto mai yanke zumunci na faɗa ne dan na jarraba ka haka annabi ce mishi a cikin majama'u zawa yake cewa so nake naga babu wani shakka cikin addininka ina so ne daga karfin imaninka abinda ka faɗan haka ne ko ba haka bane ba yace ba na so naga wani shakka da kokonto ko rauni a cikin imaninka ana nan ana nan sai shi wannan sahabin talhatu ibn al-bara sai ya kwanta rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani annabi sai gaba ya ganin shi ya tambayi ina labarin wane aka ci ai bai da lafiya cikin dare annabi ya kama ya tafi gidansu a lokacin da annabi ya isa ya samu ya suma saboda tsananin rashin lafiya har annabi ya gama zaman shi bai farfado ba alaihi salatu wassalam annabi ya ce abin da za a yi shine bayan ya tashi zai tafi ya gaya mutanen gidan ya ce ma a zunnu talhata illa maqabudan min lailatihi ya ce ina da tabbas ina da yaƙini ina kyautata zato bisa zato mafi rinjaye talhatu za a karɓe shi a wannan daren zai koma ga Allah ba zai rayu ba sai ce idan ya farka ku kira ni ko in ya farfado a kira ni ko kuma in ya rasu a kira ni dan na zo na masa sallah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya tafi sai farka kuma cikin dare ne mai tsananin sanyi a ruwa imamu tabarani da ya farka sai yake tambaya ma'adanin nabiyu annabi bai zo ya gaishe ni ba bai zo ya duba ni ba sai aka ba shi labarin abin da ya faru ya zo ɗazunna amma lokacin ga halin da kake kuma ga abin da ya faɗa kafin ya tafi bari ku ji wani ladabi irin na sahabbai kuma ga shi yaro mai ƙananan shekaru da aka gaya masa abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sai ce idan na koma ga Allah kar ku gaya wa annabi alaihi salatu wassalam ya ce faƙar'u minni alaihi salam ku je ku karanta masa sallama daga gare ni ku ce ina gaishe shi ku ce roƙa min Allah gafara kaɗai abin da nake bukata kenan saboda me saboda dalilai guda biyu kuma ya faɗe su ya ce dalili na farko ya ce fa'ini a khafu alaihi yahudu ina ji mishi tsoron yahudawa fa'ini a khafu alaihi yahuda ina ji masa tsoron yahudawa a cikin daren nan ya dawo su fake shi a madina su cutar da shi kuma gashi cikin dare dare mai tsananin sanyi akan wani abu ya faru da annabi gwanda ni bai min sallan ba rayuwar shi ta fi min ni abin da zan samu ya ce abu na biyu ya ce wa an yi sa ba fi sababi ya zama kuma wani abu na cutuwa ya samu annabi a ce ni ne sabab yana hanyar zuwa min sallah aka cutar da shi da wani abu ya samu annabi na haƙura da wannan falalan dan annabi ya zauna lafiya sallallahu alaihi wasallam ni na haƙura da duk abin da nake so annabi ba sai ya zo ba da gari ya waye ya koma ga Allah cikin daren kuma aka masalla aka binne shi da gari ya waye sai annabi ya tambayi ya labarin wane aka ce ai ya rasu a cikin dare amma ya ce kar a gaya maka saboda dalili kaza da dalili kaza manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya je kan kabarin shi ya daga hannu ya addu'a da sahabban da suka raka shi ya ce Allahumma marqa talhata yadhaku ilayka wa tadhaku ilayhi ya Allah ka gamu da ɗalha kana mai farin ciki da shi yana mai farin ciki da kai mai fi wannan a duniya addu'ar annabi kuma an karɓa muttafaqun alaihi ya ce ya Allah ga ɗalha nan ka karɓe shi ka gamu da shi yana mai farin ciki da kai kama kana mai farin ciki da shi kaga aljanna ta tabbata ga wannan matashi ta tabbata ga wannan bawa yan uwa masu girma darajar sahabbai da falalan sahabbai ba wani ababa ce face illa a karanta don kai koyi da su kai imani da su ka ƙara sanin girmansu kai aiki irin nasu kai rayuwa irin tasu shine za ka samu aljanna irin tasu ka samu gafara irin tasu Allah ya so ka irin yadda ya so su ko da a ce ba mu kai inda suka kai ba alal aƙalla dai a ce mu ma dai mun shiga aljannan ko da ba mu samu irin nasu ba amma wannan fa ba zai faru ba sai mun yi da'a ga annabin mun yi riko da sunnan shi mun gyara tauhidin mu mun gyara imanin mu mun gyara tsakanin mu da Allah tsakanin mu da abokan zaman mu tsakanin mu'amalan mu ta rayuwa mu yi rayuwa irin na sahabbai mu kaunace su mu ainihin gujidun mai tsine musu mai zagin su mu kuma mishi nasiha da addu'a ya ubangiji ka sanya mana kaunan manzanka sallallahu alaihi wasallama ka sanya mana kaunan sahabban shi ka sanya mana kaunan ahalul baitin shi ya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya ubangiji wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya ya laba mu da ƙasa sai wannan ƙasa ya Allah ita ka zaba mana ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa wannan jiha ta mu ta Gombe Allah ka zaunar da mu lafiya dukkanin fitintinu da ake fama da su da insecurity ya ubangiji ya fi karfin mu Allah bai fi karfin ka ba Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka albarkace mu ka albarkace mu ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya Allah ka shiri shugabannin mu ya ubangiji wannan ƙasa ta mu duk waɗanda suke mata makarkashiya ya Allah ka san su Allah ka yi mana maganin su in ku za su gyaru Allah ka gyara mana su ya Allah ka sanya albarka cikin malaman mu ka sanya albarka cikin iyayen mu ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu da makarantunmu da ma'aikatunmu ka albarkaci garurukanmu allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم